أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح الحاكم وعلى آله حق نبيه ومن جلاله سبحان ربك رب العزة عما يقول سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله يوم أعلانك أصبركم nawa ne da wata kafa yau yau yau yau yau yau ne ga watan ga watan tara wani da su ne lafiya a nan duka ya salam ya zama shi ne kuma yau ne ga watan safa jikinan shugaba a nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kai hudu da arba'in da hudu wanda wannan karatu namu na juwan karatu zama na biyar ke amma yau ne ta fara yin sabon lai insha Allah za mu tashi har rafi ko a lokacin har rafi ko na Iya, har rai. Ya, ya, waƙar rafiya tana ƙarewa ne da rana. ko ba ko har ta hali na ونسب المختار حالة كله وكلي وجله وسري ومكانه جعل على روح الفريد الجبتي وعدوه كل مرعى ومسلم وعدوه عند العذاب وإذانا ملاهم فوقهم في مثل ومشي نعم بيت أمه يوم شكرا لله تعالى من السوى أو المصطفى soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a da suna mustafa zama ma'anar mustafa shi ne zaɓaɓɓe al-muhtari kuma duk zaɓaɓɓe ne da muhtaru da mustafa da mustafa da muntaka duk ma'anar da zaɓaɓɓe ne sallallahu alaihi wasallam to a wani mustafa al-muhtari soyayyar mustafa ne suna mustafa zaɓaɓɓen Allah al-muhtari abin zaɓi shi ne annabi Muhammadu qala da bulbari قال ابن المريات تنية الزوجيانا وتيات تنية الزوجيات تنية الزوجيانا سيئة محمد صلى الله عليه وسلم وكل سيئة قباء أنا ما سيئة سنجيات تنية قباء أنا فهي الزوجية وجبتي سيئة ينسي ناما ذلك تسيئة هنونا شبرا في عن الزمان لكن يجب أن تكون gidan gaba shi ne su jiki kafan gaba wato fashin cikin dare gaba daya kowanne ka dauka sai ya wani gyara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan wato cikin dare cikin soyayya ke nan ko eh cikin soyayya ke ba hawa sirri shawara ya ta kai maka sirri ba mai shi annabi ne shi ne sirri na ba sallallahu alaihi wasallam wa masahi kai shi ne zahiri na ba sirri ma'ana shi ne koyuwa na abu ne koyarwa wa annan mamuni soyayyen sa ne sallallahu alaihi wasallam wa mazayi haka kuma mabayyana na ma duk abin da zaka yi na wata bayyane domin soyayyen annan mamuni ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato shi Ibrahim ya so manzo Allah soyayyen sa ya faɗi maganganu kuma magana haka take ya ci duk wanda ya kawo ni cikin soyayyen manzo Allah ya nemi abin da babu ne kuma za mu tafi ya ke nuna magana ma ga misalar muharrama ko ya nemi abin da yake korarre kuma muharrama an haramta ba da wannan abu korarren abu ne kamar yanzu mutum misali ya ko ya ce shi ya fito da gida ko yana so ya ji ya tashi sama ya ji a tashi ai ko sama ma ya ce saman gidi ne ai korarren abu ne ko yawa sai dai da tsani amma da tsani ma ya je ya je al'adun sama na bakwai ai bare ba wata tsari da za ta yi ya nemi abu ke su tsorare ba ta so za ta shigo da yake kawo shi a soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bari mu ji irin soyayyar da yake wa annabi yace idza ta alawul majri idan hasken wata ya haskaka to mutuni kuma yin karkata da suke yi heban manzon Allah shi ido ra'ayin din nan da alamu wannan ga Allah ba ya zauna ba shi ce bura da zaran ya faɗa ba wuri ne ba ba wuri ne ba cewa shi da ya tashi duk abin da ya yi ne kyau to suna masa manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam la la alawul badr idan alwalawul badr idan hasken wata la a yaka domin su yi mutum karkata da zikiri ga ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa azkuruhu ina ambatanka fi kulli mar'a a duk wani abin da yake yi duk wani abu da nake yi annabi ba ne ke tsawa shi shi rai wa man gari duk wani abu kan mar'a wa man gari duk abu ne mar'a ismul makan wurin da aka ga wani abu mazhar kuma manzar shi ma wurin da aka ga wani abu daga nan ne ne duba mar'a kuma daga ra'ayi ne gani eh ra'ana ra'aya ako daga duniyar ne gani wa askuruhu shubra da tunani ce ina tuna manzon Allah kuma na ambatan sa inda a gani a yayin da nake kyawawan mata wato ni ta kyawawan mata ba su nake kallo ba yake aiki ne kyau wato aiki wanda kyauni ya zo da gurbi ne shi a kan mafado haka kuma wani hala haka kuma yayin da hala mazamu yayin da mazamu abu tantaro abu da aka tantara da zaki wa iza la yayin da zaki wani da kan mafi da ke tunawa ba za ta mana duwar abu da ya ka fi daɗi da yi tafi da shi to bura shi ne yi su tafi shi kan da mafi da ke tunawa sallallahu alaihi wa sallam ko kuma shi to bura shi shi ne fara yi wani kan mafi sallallahu alaihi wa sallam mazaki shi ne matakkana na wanda nake shi tattana da jina da ku wa mushiri shi ne kuma abu da yake sa ni ba yi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam واذكروا إلا ذبح وجهه وأذكروني كيف جئت علي عدو كلامي ولم أكن لمن تعودت الأجنبي المكدر كدت على أوساك غير وجهي فليس كمال غير وجه المكدر صلى الله عليه وسلم نعم shoke wa azkuru ina tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda bala yayin bala yayin da bala ne ma ina da bala yayin bala ne daga tuna manzon Allah ni masifa na zuwa sai tuna ha annabi Muhammad ba mu da abin da yake kaka to ya kuma ni haji mun sa kai karbin haji mun sa kamar da yake kira kan to bala yake ce wani karbin haji ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin to bala ne wani ne karbin haji na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutuwa ne ne manye kenan to daga kan cewa ake babu ke ake mu ba kuma sai a kira ake duk wani wanda wani ke masa shi bara a kira shi ma hadisin annabi Muhammad ya ce bara shi ne dan karamin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shi haka kuma ina tuna manzon sallallahu alaihi wasallama yayin kuma cibiyar masifa ko kuma yayin abin da ke warware masifa din wato yayewa ce idan yayewa ma zo yake na san Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasu ina tuna manzo Allah sallallahu alaihi ina kuma ambatan sa shi dai baki a koyana ko ki da ba ko Allah nura nan su annabi Muhammad yake tunawa haka kuma misalama hadari haka kuma misalin ko ki da kalar ko shi jama'a yadda nake ambatan sa jama'a ta bincika ta bincika haka kuma in da koma gefe ma ni da yana ka nake yi gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga ashe wato ya yi kenan ta san dama ana so mutum idan ya cika an gane idan ka cika dama ana so mun Allah ta eh an gane ya zamo irin yadda ke mun Allah a bayyane haka kuma ake so ka rika mun Allah a bayyane shi ne ake tsoron Allah shi ne ba ka tafi da da hukumin Allah ba kuma ni da shi abin da Allah ya hana zahiri kuma da baɗi zahiri a cikin jama'a kuma a baɗi ka san yanzu wani shi kuma na kowawa jere yanzu misali da kuma ko lalacewa ne idan mutum zai lalace idan a gari ne bare da aikin barna ba zai ga da duk kuma mutane kan su sun sai amma Allah ya kiyaye na yin da yake da gida sai da yana ta holewa sai da ba wanda ya sani to wannan bai kai ainihin matsayin tsoron Allah amma mai tsoron Allah yadda ne dama shi ya bi gidan jama'a amma mai tsoron Allah yadda zai bi Allah a cikin jama'a haka kuma ba Allah ba yake yi tsoron Allah to shi ne shubra yadda yake ambata annan Muhammad a cikin mutane haka kuma a koyi ma yake ambata mutane shi ne dukkan magani shi ne wa asuru fi dai shi a koyi na haka dukkan magani ko misali ne a cikin jama'a واذكره ان عبد انه صلى الله عليه وسلم عند العزيز اقول مسوي da yake wani masoyi ya zo na ji daɗin gida da cikin suna nan mako sallallahu alaihi wasallam yana babu wani daɗin da ya kai manzo Allah walan akun kuma ban gamo sai an kawo manta annabi ba wata kan ajnaki yayin kuma da nake tare da maki al-mukaddari wanda yake ne mugun baki ba mu manta manzo Allah ko da ina tare da maki wanda yake ne mugun baki wanda yake wanda ya gurbata lokacinsa ko kakkari abu gurbata lokacinsa wanda ya fada lokacin daga baki ne da gaba baya samun wani lokaci ma yake wato ibada ko yake wato ambatan annabi gaba ɗaya lokacin da shi ya kare a cikin gaba ne da Allah da manzo Allah ko gaba da shi wuce da Allah ta'ala kai kaga ka bar shi guda guda dawo dawo da rana walastu ara so ran yake ban zamo ba ina ganin ko mun ja na bai ko eh mun ta kana ni ban go wani fa abun da aka kyauta ta shi ba wanda aka masa addu'o'i ban go wannan abu wanda ya zama an kyauta ta shi ba yayi wani mutum kiri in ba fuskan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani mutum in ba fuskan sa ba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi jamala alaysa jamalan ko alaysa jamalan babu wani kyau ko yayi wani مجدد ثم بكر أنه محمد صلى الله عليه وسلم نعم راضية قول المصطفى من عليه وإلا موجه شوقا لمنزله ولولا كتاب الجهل على جنوده لما أننا والخلد كل مبتلي وليس رسول الله Murajiya, sau Ibrahim yake bukata ni dai bukata kaunin Mustapha, zamo annan magon. Aini aini, zamo asalin asalinsa, ta ji ba, eh, wannan karatu ke na manya, eh, sai Ibrahim ke da. Muradi na ni dai bukata na zamo annan Muhammadu aini aini asalin asalin sallallahu alaihi wa alihi yawa zamo asalin asalin sallallahu alaihi wa wa illa duk kuma ban sama ka ba ba mauti ji ko mutu cikin manzan Allah zamo ni ba ni gani komai na ba ni gani kai na ba ni gani kaza sai ni sai an gama mu sallallahu alaihi wa sallam me yasa shaukan don soyayya kunsin ga asali aiki asali da ke aiki walau nan su za su yace ba domin jin daɗi ba walau nan in su za su alƙi su za su shi ne jin daɗi ba domin jin daɗi ba jin jina da cikin aljanna ba domin jinuri da hasken manzala ba wato ainihin karatu ولولا التزاز بعد من جن دائي بنوره تهكم النبي با لا نأتي الجنة بعد من جن دائي تلاقي الجنة لا تمن من الله با ولما هنا كنادي جن با ما نادى من جن بول شيء جن يسوي يسوي يسوي كو لما هنا ناول كل جاهي جن ناول كل zuwa ga wajen tawwaba ba kullu mubassari dukkan wani mai basira duk wanda ya basira ya da yake yin musu aljanna ba domin mene jin daɗi da hatta annan mamuru wato abin da su bayan ke faɗa shi ne duk abin da ba annan mamuru to abin ba ya amfani kai babu abin ba bara ma da kai ballan tana ya amfani gani walaita rasulullahi rasulullahi ko duk fata ya ko ya kama malam fata ya to ba domin ku a ina ma walaita rasulullahi ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya zamo manzon irin shi ne kura wutan soyayya libar ama da shehu ibrahim da sallallahu ta'ala eh musakkiran naran halidan bil tura wutan soyayya da halidan wanda suke madawwamiya kulla matsari dukkan wani hurawa libarama da an ga da shi ya ya zira ma ma a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hura wani irin wutan soyayya wa da shi ya dukkan kura ma ne da soyayya ne kaga aka ma shi ya ne ma kara masa soyayya kaga wannan yake fara masa soyayya shi ya ya zira ne shi ma mawazala fulani sallam ya fi soyayya da mutum ba laila ya ga laila da shi shi ma mutum da lana ta ƙara soyayya ƙara soyayya shi ba ne duba ne irin bayyuka da ya yi shi ba ne komai na da ya kare wa manzala sallallahu alaihi wasallam amma ya ce ina ma ina ma Allah ya samu shari'a shi ne rashin hukun ko shi ne وليس يكسب الليل إليه فوقه وليس يكسب إليه ذكره وليس يقول اليوم تربى النار وليس على كل الأليم المبين وليس يوم كنت تربى النار وهذه الأبعاد للبشر laifin turai ce ina ma da na zamo sassu sai ina ma da na zamo kamar jikokin nan guda biyu idilai wanda suke hawa ko kuma hukunci shi manzan Allah wasu wanda suke hawa ne a kasan manzan Allah صلى الله عليه وسلم شيء سيدنا حسن لحسين فوقه أبو تشوف وليس شبرا إلى ما تسند بنزبه وإنما سهوا كان كافة من كان الله هذا سيدنا حسن لحسين وليس إلى ما تيشونا دانا زمكة الدين na ma na zamo kamar sai da Abu Bakar mana wanda ya zamo shi ne ainihin babban sahabu manzon Allah lai shobra ya ce tuna ina ma da na zamo ka ji afar kamar ta afar ta afar kai ya ce wanda aka shi a yakin muta da zuwan muta eh yakin muta wannan yaki da babba mai wanda ta ce yin bayani sun yi mutu ne suka je yaki da su dubu ɗari biyu Allah ya nawa ya ka taɓa wannan yaki sai kafin manzan Allah gafar sai gafar da ya ina ne sallallahu alaihi wasallam ayi masa ta yi kama da ni wajen hali da halitta kawai sai ta ce sun garawa a gaban manzan Allah shi ne shubra ce ina ma da ni a cikin jemu ta yi kama da dole na jira ne ba bayan ba da cewa shubra ce shi yayi kama da manzon Allah ne wajen hali da halitta walaisi ya kuma ne yau shubra ya ina ma kai suna ina ma da na zamo a kuma yau ma ina a ce na zamo ko da da rana ɗaya in zamo turbatan alihi kasanta da umman Allah ka san a can gaba kuma yana cikin wani hukunci na alal lil annabi da tabbali muradi yace da na zama takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da buri ya taba tika eh sallama ga ma'ana sai jo Ibrahim sai yace walaysi akun yawma ina ma da na zama ko da na rana daya kurbata na alhi takalmin manzon Allah ai menene kasan takalmin manzon Allah eh gurbatu shi ne turbayan kasan wato kasan da takalmin manzo Allah ya dauka ko ya taka ina ma da ni wala ki ara ku yace to ina ma da na zamo haramun ya zamo asuwaki ina ma da na zamo asuwaki zil amini mubashir jibin suna amini wanda yake al-mubashir da shara da duwan da Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji ba shubra ya ce ina ma da na zamo azamo asuwakin annabi a ce ni ne annabi ya goga ni a hakorinsa sallallahu alaihi wasallam ina masu yanci masu wata soyayya da zuciyar da ke soyayya na gaske na ya na muka tsaya ko وألل نفسي آه وليس يوم ko هو shi yasa nake nan muka tsaya ko sai ne walaysa walaysa yawma ina ma da na zamo ko da wuni daya in zamo kun zamo shurbata ma'ihi ruwan wato kwankwaɗan ruwan kansa shurba shi ne kwankwaɗa na ma'ini na ruwan Allah mamaru a ce ni ne ruwan da annabi ya kwankwaɗa ne shiga bakin manzan Allah na ina da lau Muhammadu Rasulullahi kan shari man wai wai mutane su ke cewa sai da ne kan ji magana a bakin wato wanda ke wato ɗan wasan ƙwallo da wanda yake ya huta shi ne kubrai wanda yake manzo Allah ya huta Allah ya kai ka san bakin annabi Muhammad kuwa la ilaha illallah awliye awliye akwai a kadabu wanda ake da zauna a gaban su kuma hadisi ne manzo Allah ya tabbata da ka zauna a gaban su da minti daya ya fi ibadar da ta يعني من ذي أو القلب جد هاي ترى كذي ولا شو شو ولا شو بلا يوجد فرق يوا يوا إذا زمان اللي لك يوا إذا شو يوا زمان أصلا تيجي شيء ya sa ka ji a wata fashi yana cewa ina ma da a ce suna nan je mutu sarkin tafiya a yan san zai ko irin a gaban masa da an garan sallah da jera da kaya yau ko kama sirrin hawa ko ma zai tafiya kare shi ne da wala ko